بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na juma'a sha uku ga watan rabi'in al'awwal hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin da hudu ga watan januware shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al miniftira'atis samawi abdal al-kismul awwal الرد عليه في كتابه ثم هتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كياد الخير تابا منا كركشن المبحث الرابع مطائن الرافضة على أئمة أهل السنة وعلمائهم irin zagi da cin mutunci kazafi da yarfe da ɓatanci da 'yan shi'a suke ma imamai shugabanni jagorori da malaman ahalus sunna na da da kuma na yanzu ba sa ganin mutuncin duk wani shugaba daga cikin shugabannin musulmi ba sa ganin mutuncin duk wani malami daga cikin malaman musulmi ba sa ganin darajar duk wani mai daraja daga cikin ahalus sunna gaba ɗaya ba su yadda da su ba su amince da su ba shi yasa duk wani gayya da yi kuwa da za su yi cewa ai a zo a tattara a haɗa kai sai ka ce akan me akan me suwa suka raba kan tun asali ba ku ba ne jama'a mun gane wannan mutumin da ke zagin matar annabi Aisha ya zagi matar annabi Hafsa ya zagi aminin manzon Allah Abubakar ya zagi aminin manzon Allah Umar ya ci mutuncin malaman musulunci irin su Imam Malik sal Imam Zuhri da sauransu wai sai ya ce kai zai hada kai da kai ya kamata kai hankali ka ce anya akwai abin da yake nufi ne Allah madaukin sarki ya sa mu dace Mala ya ce wa inna min al-adillati adh-dhahira yana daga cikin dalilai na ƙarara walbarahina sati'a da hujjoji masu gamsarwa wanda in ka ji su sai dai sallamawa ala sihhati hada a bisa ingancin wannan maganan da muka ambata cewa anna adawatar rafida kiyayya da gaba da 'yan shi'a suke da ita tazdadu bi hasabi makanar rajul fil islami yana ƙara haɓaka da nunkuwa gwargwadon matsayinka a musulunci gwargwadon ƙin da za su yi maka. Kun gano wannan da kyau ku? Idan ka zama kai ɗin nan gudunmawanka da ɗaukakanka a cikin musulunci ya kai kit, to ƙiyayyen da za su yi maka kuma za ta kai kat. Jama mun gano wannan da kyau ku? Gwargwadon matsayinka gwargwadon ƙiyayyenka. Wasabƙihi ilaihi kuma gwargwadon rigenka da gudunmawanka da agajinka ga addinin musulunci gwargwadon adawan da za su yi da kai wa bala'ihi fihi da kuma irin yadda kake haɓaka addinin da yadda kake taimaka ma addinin da yadda addinin ke samun tagomashi a kanka a wajen addini yake samun tagomashi daga wajenka da gwargwadon ƙiyayyen da za su yi maka mala ya ce wale haza ya jidil al-muttali'u ala aqwalihim mala ya ce to da wannan ne duk wanda ya leƙa littattafansu da maganganunsu wa kutubihim da littattafansu annahu qad warada fiha min al-mata'ini zai samu tsine-tsine da zage-zage da cin mutunci wanda ya zo a cikin littattafan fi haƙƙi abi bakarin wa umar radiyallahu anhuma dangane da matsayi da daraja na abubakar da umar ba sa gani zagi cin mutunci kawai suke musu ai mun karanta a nan cewa suka yi ma a lahira ai a nan gidan duniya kafin lahira idan mahadi ya zo za a tada abubakar da umar azaban da za a yi ma ɗan annaba adam da ya kashe ɗan uwan shi da azaban da za a ma fir'auna da hamana da ƙaruna da lamarodu da daka yanus da abu lahabi da abu jahali da azaban da za a yi ma shedan wai gaba ɗaya abubakar da umar za a yi ma wannan akwai cin mutuncin da ya kai wannan akwai zagin da ya kai wannan wai kafin kuma lahira ma dai tukuna sannan duk wata kama karya da aka taɓa yi a nan gidan duniya wai suke da laifinta Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mu daga kiyayya irin na ‘yan shi'a. Mala ya ce, Malam yarid fi haƙƙin ghairihima, Mala ya ce, ana suna tsine ma Abubakar da Umar sama da yadda suke tsine ma wani da bai kai su ba, mina sahaba daga cikin sahabbai, hatta min alladhina ikhtalafu ma aliyin. Kai, suna zagin Abubakar da Umar sama da yadda suke zagin hatta waɗanda suka samu matsala suka fada da abubakar irin yadda 'yan shi'a ke zagin abubakar da umar ko mu'awai ba su zagin shi haka mun gano wannan ba dai da mu'awai ba ne aka samu matsala to ba sa zagin mu'awai irin yadda suke zagin abubakar da umar mala ya ce wa zalika limakanatihima mala ya ce wannan ya faru ne limakanatihima saboda matsayinsu al'aliya maɗaukaki fiddini a cikin wannan addini wa husni bala'ihi ma fihi da irin yadda suke ba da gudunmawa wajen haɓaka addinin in dai kana addini sau da ƙafa kana addini da gaske to in shiya na ƙin ka ƙi ba na wasa ba za su yi ma sharri za su sa a maka waƙa za su sa a maka komi saboda a tabbatar da an ɓarar da mutuncinka saboda addinin kar ya samu karɓuwa gaba ɗaya wannan kuma ɗabi'a ne da suka gado daga wanda ya gina addinin shi'a abdullahi ɗan saba al-yahudi saboda yahudawa ne aka fara samun cin mutuncin manya a bakinsu su suka kalli annabi musa suka ce abin da ke hana musa zuwa wanka kurme a kogi tare da su shine wadan yana da gwaiwa su ne suka shirya cewa wai annabin musa ya yi ma wata mace ciki kun gano wannan da kyau ku ba sharrin da ba su yi mashi ba yasa Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la takunu eh kal ladina azaw Musa fa barra'ahu Allah mimma qalu wa kana inda Allah wajiha sai da Allah ya ja masu imani kunni da cewa su taka tsantsan Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu mala yake cewa kama anna lahum min al-mata'in fi sahaba umuman haka in ka ɗauko yadda suke tsinan sahabbai a jimillance ma laisa fi man ba'adahum min salab waɗanda suka zo a bayan sahabbai daga magabata to ba sa samun tsinuwan da suke masauran sahabbai gwargwadon ƙaunanka da annabi gwargwadon gudunmuwanka ga annabi gwargwadon matsayinka ga addini gwargwadon cin mutunci da zagi da ƙage da sharrin da za su yi maka waka zalika malin ya ce hakan ma lahum minal mata'in fi a'immatil islam ‘yan shi'a suke zagi da tsinan malaman musulunci wa ulama'ihi da shugabannin musulunci da malaman musuluncin ma laysa fi man fi man hum duna hum fil fadli sama da yanda suke ma wanda suke ƙasa da waɗannan cikin falala in matsayinka ya kai kaza to zagin ka zai kai kaza in matsayinka bai kai ba to zagin ba zai kai ba in ka zama gama gari sha-sha-sha sauna to ka haka kawai ba wani matsala ba wani ma maganan ka da za su rika yi in ka ji dan shiya na magana a kanka to ka tabbatar addinin ka ya kai kit kenan kai mutumin kirki ne ina ba ta mun gane wannan kamar ka ji ba yahude ya yabe ka to ka koma ka kulla daki kai ta kuka domin baka san me yasa yabe ka ba ma'ana ka nisanci addini ne gaba daya in ka ji dan shiya ya yabe ka ka bar addini ne gaba daya yasa yake yabanka Allah ya sa mu dace Malam ya ce wa aghrabu min hadha kullihi abun mamaki na ‘yan shi'a wanda ya fi kowanne ban mamaki, an na ha'ula ‘yan rafida, waɗannan ‘yan shi'a, fil waƙatin ladhi ya tsanuna fihi fi khiyara in mata ahalus sunna a lokacin da suka hura wutan suka da zagi da cin mutuncin imaman ahalus sunna, alladhina hum a'zamun nasu ta haƙiƙan limawalati Ali. Mun gano wannan? Wanda su ne mafiya girman tabbatarwa dangane da goyon bayan Ali wa muhabbatihi muhabbata shar'iyya a sahiha wanda suke ƙaunan sayyidina Ali ƙauna na shari'a ta gaske wa yarmunahum bima yarmunahum bihi min al-kufri tare da haka sai su tattaro waɗannan da suke ƙaunan alƙauna irin ta shari'a suna jifansu cewa kafirai ne, wanne faƙ da kuma munafinci, wa ya gudu na ɗarafa anil hawarij a lokaci ɗaya kuma sai suka rufe idansu rijib ba zagin hawarijawa, alladina yi kafirunahu waɗanda suke kafirta ali wan nawasib ba su cewa komi game da nasibawa alladina yufassiqunahu waɗanda ke fasikantar da shi kun san shi a mutanen banza ne ma'ana cin da suka san hawari sun bata ba kan daidai suke ba ko magana a kansu ba sa yi da suka san nawasib sun bata ba kan gaskiya suke ba ko magana a kansu ba sa yi su wane ne suke kan addinin daidai ahlus sunna shi sai suka tara ahlus sunna gaba ina fatan mun gano wannan da kyau kaman shedan ne to ko kula kama baya yi shi kai wannan dan fati ne in ga gashi ɗan yana sa ido a kanka ko yana bincike a kanka ko to yana da yaƙini cewa kana neman ka bi ƙarfin shi ne to zai ɗauki mataki ko a kanka mataki ba na wasa ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace wa idza ma zakaruhum fa innahum la yadhkurunahum bima yadhkuruna bi a'immati ahli sunna muddin in za su ambaci khawarij ko nawasib to ba za su ambace su da irin ambatan da suke ma ahalus sunna na zagi da cin mutunci ba min zammi wal qadahi na zargi da suka jama'a mun gano wannan da ku cin mutunci da batanci haka suke musu ba kama hannun yaro wurjanjan kuma ko kunya ba sa ji amma an ji ba sai a ce maka ya kamata a zo a haɗa kai musulmi dan uwan musulmi ne sai ka ce wani irin musulunci kun gane amma mafi yawancin mutane abin da sa suke yaudaruwa da su ko ba su san abin da ke cikin littafansu ba ne ba karantar da su sun sani ba kuma su ba za su taɓa yadda su faɗi ba sai a fake da cewa wai ana ƙaunan 'yan gidan annabi ne ƙaunan 'yan gidan annabi ba za ka ƙaunace su ba sai ka zagi abubakar da umar da sauran sahabbai sai ka kafarta sirrin irin su imam malik su shafi su abu hanifa da sauran manya-manyan malaman musulunci Allah shi kiyaye Malin ya ce wa in kanal hadithu kada sabaka bi zikir ba'ad mata'inihim ala sahaba tare da cewa magana ta gabata dangane da irin sukan da suke ma wasu sahabbai fa inni azkur huna ba'ad mata'inihim ala immata ahli sunna wa ulama'ihim Malin ya ce anan abin da ya rage mi shine mu bayyana ma musulmi irin yadda 'yan shi'a ke sukan malamai da shugabannin ahli sunna mun gano wannan da kyau ku shine kun je da suke masahabai ku to barka ji malaman ku kuma alladina hum khiyarul umma ba'da sahaba wanda shugabannin musulmi da kuma malaman su su suka fi kowa daraja da daukaka in ka ware in ka ware sahabbai to barka ji matsayin sa a wajen in shi'a fa min dalika ma awradahu annabati malam yace abinda za a fara bayyanawa shine abin da Nabbati ya gabatar fi kitabihi a cikin littafin shi mai suna Asratul Mustaqim ila mustahiqqit taqdim sunan littafin nashi kenan wane ne shi annabati dan ka ce ma dan shi annabati sai ce bai san shi ba sai ya ce ya da yake ka san shi kai ba jahili bane jama'a mun gano wannan da kyau ko ai ba ka san shi ba cin da kai jahili ne huwa Zainuddin Ali bin Yunus al'amili annabati ya rasu hijira na shekara 877. Ƙala an hurul amali, hurul amali ya faɗi a cikin littafin amalul amil jiz'in farko shafi na 135 yake cewa, Kana aliman ya kasance masani ne, fadilan mai falala ne. ko muhakkikan malami ne muhakkiki sannan fikatun wai amintacce ne wai kaji mai zagin sabai da malaman musulunci ne amintacce mudakkikan mai bin abu keke da keke mutakalliman malamin ilmul kalam ne sha'iran mawaki ne adabiyan ƙwararre ne mai fasaha mutabakhiran ya zurfafa a cikin ilimi gaba ɗaya lahu kutubun yana da littattafai daga ciki akwai kitabu siratul mustaqim ila mustahiqiyyit taqdim gashi nan a cikin inda ya faɗi magana to bari ku ji magana da aka samu a cikin wannan littafin nashi haisu aurada fil mujallad thalith a cikin mujalladi na uku na littafin min hadar kitab ya kawo faslan hasan bi ta'ani ala riwati ahlus sunna wa ulama'ihim ya buɗe fasali na musamman na suka akan ruwati malaman da ke yi ruwaya na ahalus sunna da malamansu mala ya ce unwanun lahu bi ƙaulihi ya kafa babi da cewa fi zikirin riwayatihim ambatan ruwayoyinsu wa ta'ani fihim da kuma suka akan ruwayoyin ma gane wannan da kyau ku mala ya ce fi zikirin riwatihim ambatan masu ruwayan ahalus sunna suna ɗaya bayan ɗaya fatta'ani fihim da kuma suka a kansu duk wani mutumin kirki ya kawo ya soke shi kaca-kaca bai rage kowa ba ya ci mutuncin kowa kala ba'ada ta'ani fi ta'ifatin kabira bayan da ya soki da yawa daga cikin malaman ahalus sunna min fuqaha'is sahaba daga cikin malaman fiqhun sahabbai wa fi siyaqi ta'anatin fi a'immati ahlus sunna da kuma yanda ya koro bayani na suka ga limaman ahlus sunna min ba'd sahaba waɗanda suka zo a bayan sahabbai wa minhum daga ciki muqatil ai ina ganin duk wanda yake halattar tafsirin da muke na cikin ibnu kathir bin bidi kadan zai a ce qala muqatil haka ne ai mata ma duk wacce take zuwa tafsirin da muke a cikin ma'alimut tanzil na bagawi kai tsaye za ta ji bini bini kada an ce kala muqatil ko wai wannan hamshakin dalibi na sahabbai ƙwararren malamin tafsiri marka ji abin da suke ce mashi qalal jazari wai aka ce wai qalal jazari wai jazari yace kana kazzaban ƙarya ne fa haka suke mutanen banza ne ba ƙanana ba wai allamatul jazari ahlu sunna ne fa wai zai zagi wai malamin hadisi shi ma fa malamin hadisin ne kun gano wannan da kyau ku domin suka ɗauko wani malamin shiya suka ce gashi ya zagin ba wanda zai yarda dan dama ba yahude dan ya zagi musulmi me yayi dama an san yana yi wai jazari ya ce wai kaza bi ijma'il muhaddisina kaga ƙarya ga je ka duba malaman hadisi gaba ɗaya banda yabo ba abin da suka yi mashi za mu zo da tarihin muƙatil ɗin za ka ci me ya gaba da kan shi da ce bai jami'il muhaddisina dukkan malaman hadisi wai sun ce makaryaci ne waka in ya tabbata makaryaci kenan rabin fassarar alkur'ani ya watsi bukatun su kenan rabin fassarar alkur'ani ya watsi wa qala waki wai waki'u ba waki'u namu na sunna wa ya ce kazzabun makaryaci ne wa ƙala sa'adi sa'adi ya ce kana hasudan mai hasada ne wallahi tallahi ƙarya yake musu ka sa abin da suka ɗauka ne wallahi tallahi ɗauka suka yi wai ba mai karatu ba wanda zai je bincike tabbatar da gaskiya shi yasa an kuka zauna kuka zama irinsu ba kwa karatu ko to bukatansu ta biya bukatansu ta kawai sai dai ka zama dan oda kawai zai maka lecture ka zo ci ka an yi karatu an yi karatu ai ban taba jin bayani da aka yi irin na yau ba in ka dauko littafin ka ce ka biya sai ce ai kasar za ka ji sai mi kuma kasar ka ji ana ta soki burutsu ka ce ina karatun a ce gashi nan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya kiyaye ƙarya ne duk wannan wangana amma a takaice kaji irin yanda suka yi malam muqatil kana tsammanin limamin ungonku zai tsira? Eh, wa minhum daga cikin waɗanda ‘yan shiya suke zaga akwai Muhammad bin Sirin. Muhammad ɗan Sirin malamin imamu Malik ne, shi ne wanda imamu Malik ya kwanta ya baccin nan yi mafarki ya ga malakul mauti, sai ya tambaye shi ya ce, Yawwa, to ko mala'ikan mutuwa ina da tambaya. Ya ce, Me tambayanka ya ce, Yaushe zan mutu. sai malakul mutu sai mai ma'anan wannan shine kayan ɗaya daga cikin tambaya biyar wanda ba wanda ya san ma'anan sai Allah to imam malik bai fahimci haka ba sai kawai mala'ika sai bata sai ce to kwana biyar ko wata biyar ko shekara biyar bai gane fassara ba sai tafi wajen malamin shi Muhammad dan Sirin sai ba shi labarin mafarkin gaba ɗaya shine fassara mai da cewa ai kai mai ɗaya daga cikin tamboyi ne biyar wanda ba wanda ya san ansansa sai Allah shi yasa ya tafi ya bace baka wujicin da baka da tambaya to bare ya je wajen waɗanda su suke da tambaya jama'a kun fahimci wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace kana yace mu'addiban lil hajjaji ala waladihi wai yake cewa wai Muhammad dan Sirin wai yana daga cikin malamin islamiyyin da ke karantar da ɗa'ya'yan hajjaji bin Yusuf Sakafi kun bayyance wannan a da an kana karatun littafi in gaji an cewa na mu'addib lissibiyan malamin islamiyya kenan ya fi kowa tarbiyya ya fi kowa sani ya kamata to shine sai a ware shi dattijo ake samu wanda ya koshi da ilimi ya gaje ya ga yau shine sai a sa shi ya karantar da yara to Muhammad dan Sirin babban malami ne fa malamin maluku ne to shine mai ƙarya wai ya kasance wai shine yake zuwa gidan Hajjaji ibn Yusuf Sakafi wai yana karantar da yaran Hajjaji Islamiya saboda sun san duk wanda aka ce yana mu'amala da Hajjaju za a kishi ko ba za a kishi ba saboda hajjaji kashe sahabbai ma yake yi ya kashe mutum ya kashe mutum bai dame shi ba zai laifi za a je a yi mai nasiya a ce abin da kai ba mai kyau ba ne sai ka gama tsab ya ce aina san ba mai kyau ba ne sai kuma idan ne kai yanka ka shi ya kashe jikan abubakar abdullahi dan zubair hajjaji bin yusuf sakafi kuma ya rushe ka'aba kun fahimci wannan da kyau ko ya cake kan a jikin mashi ya je nuna ma asma'u ‘yar abubakar ya ce in kina da magana ki yanka kike ma mun gano wannan da kyau wai wannan da su ibn sirin suka san matsayin shi kuma suka san matsayin abin da ya yi kuma suke girmama sahabbai da malaman musulunci wai shi ne za a ce ya tare a gidan hajjaj sun san suka danganta shi da wannan to za a ƙi shi duk wannan zagin da ake malaman ahalus sunna a ga malami ya miƙe ba dare ba rana karantar da al'umma yake sunna a rasa yadda za a daƙile wannan sai a ƙirƙiri wani sharri da ƙage sai a liƙa mai ɗabi'an 'yan shi'a ne saboda in mutane suka watse zai samu damar da zai karantar ɗabi'ansu ne sai a ƙirƙiri laifi a ce wai kayi laifi sai ka ce to laifi ni ma'asumi ne an yi ɗin ina fatan mun gano wannan da kyau in ka tsaya kana ba mutanen banza haƙuri wai an masu laifi ka zama shashasha sai ka ce an yi ɗin ko mun gano wannan da kyau kun an yi laifin kaya kai ma ba fa wani laifi fa zama za a yi kawai ƙirƙiri maganan banza kawai shi gina za ce wai abu kaza da kai wai laifi ne saboda ka cancanci a ci mutuncin ka kai to duk wannan ɗabi'a ne suke ɗauko su daga in shi'a wai kaman kaman ibn sirin ba ku san ibn sirin ba ne amma kun san maluku aiko to ya fi maluku so ɗari uku shi suke ma wannan sharrin wa kana yasmu'uhu yal'anu aliyan wai yana jin hajjaji yana zagin aliyu fala yunkiru alaihi bai mai fada falamma la'anan nasul hajjaj wai ana nan wata rana sai mutane suka zauna a kofar gidan Muhammadu ɗan Sirin suna tsine mahajjaji albarka, kharaja min nal masjidi, wai sai Muhammadu ɗan Sirin ya fito a guje daga masallaci wa ƙala ya ce, La'o'iko asma'u shatmahu, ba zan iya haƙuri in ji ana zagin yan labai ba. Jama, wanda fa suna riga muku da ce, ‘yan shi'a suna ba da dariya wallahi, inda mu ba mu karatun hadisi ba mu san malaman hadisi ba, kafa ya ce wannan da kyau ku? ba mu san su ba to da sai ya faɗi wannan magana amma ana zagin Ali ya bari kun gane wannan saboda idan aka zagi Ibn Sirin to ilimin Imam Malik gaba ɗaya ya rushe hadisan da suka rudo su Ibn Sirin gaba ɗaya ya rushe bukatan su tabiya wannan shi ɗabi'an Yahudawa ƙarya ne ina fata mun gane wannan da kyau ƙarya ne shi Hajjaji bin Yusuf Sakafi ba ba hawarije ba ne hajjaji bin yusuf sakafi ba nasibi ba ne azzalumin ba sarakin gargajiya ne kawai ina fatan mun gano wannan da kyau yana da alheran da yema musulunci da yawa amma yana da sharrin da yema musulunci da al'umma kuma da yawa ina fatan mun fahimta ba kare shi muke ba ba wanda ya sai kare hajjaju ya yi ɓanna ba ɗan ƙarami ba amma a danganta Muhammadu ɗan Sirin zuwa gare shi, wannan ƙarya ne. A cikin tarihin hajjaji gaba ɗaya ba wanda ya ba da labarin cewa yana zagin sahabbai. jama'a mu fa in baka yi laifi ba ko ba za mu ɗauko wani laifi don muna ƙin ka mulika maka ba ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace jama'a kun ji yanda suke ma Muhammad dan Sirin ko ku ce biyu wa minhum daga cikin wanda yan shi'a suke zagi Sufyan al-Thawri ai kun san Sufyan al-Thawri ko jama'a ba ku san Sufyan al-Thawri ba babban malami ne su biyu ne Sufyan Sufyan akwai Sufyan dan Uwaina akwai Sufyan al-Thawri za mu zo mu ɗanji ɗin taƙaitattun tarihin waɗannan mutanen. Kana fi shirɗati Hisham bin Abdul Malik, wai Sufyanu Sauro yana daga cikin ‘yan sanda waɗanda. Ɗan shi abe da mutunci wallahi. Wai Sufyanu Sauro, kamar yanzu ka ce Abubakar Gumi, wai ɗan sanda ne. Jama'a mun gane wannan. Za ka fi ganewa ne a kwatanta maka da Abubakar Gumi, ga wanda ya sani. ko da yake 'yan zamani yanzu yara ƙanana ba sawa bakar goma ba kama a ce shek jafar ko shek albani a ce wai 'yan sanda ne na shugaban ƙaramin hukuma jama'a mun gano wannan da kyau don allah wannan bai fi kama da tom an jerry ba eh katun ɗin nan na ban dariya wayar daga cikin 'yan sanda saboda in ka zo ka samu mutane masu zafi ka ce wani ɗan sanda ne to za a kyamace shi shi ne sai suka faɗi wannan za su kalli wani abu ne na cin mutunci da mutane suke kyaman wannan abin kawai sai a danganta ka da shi wa minhum az-zuhri daga cikin wanda suke zagi akwai al-imam az-zuhri kaga a cikin sahabbai sun bige maka Abu Hurairah misali suka zo tabi'ai suka bige Sa'id ibn al-Musayyib suka bige Zuhri suka bige Muhammad dan Sirin kun gano wannan suka bige maka wa muƙatil suka bige wa sufiyanin thauri ya rage an zo kan atba'u tabi'ina an bige su imam malik su shafi'i su ahmad dan hanbali ya rage za ka zo ka ji duka barka ji abin da suka bari kan zuhuri zuhurin nan fa malamin maluku ne fa muhammadu ibn shahabin zuhuri kun gano wannan da kyau ko shine farkon wanda Umar ɗan Abdulaziz ya ba shi aikin rubuta hadisai, ana rubuta hadisai tun zamanin annaba ba, amma babban rubutawa na gaba ɗaya da ya shahara shi ne lokacin khalifancin Umar ɗan Abdulaziz. Ya umarci al'imamu zuhuri ya zo ya tattara hadisai, kamar yadda Malam ya mana bayani a baya, duk wani wanda ya ƙoƙari ga wani hidima ga addini shi suka fi ƙin jini. Yanzu aka waye gari, zuhuri ya zo mutumin banza wancan rubutun da ya yi, rubutun ya zama na me? bukatunsu kenan shi yasa suyudi ya ce awwalu jami'il hadisu wa sunan ibn shahabin amiran lahu umar ce farkon wanda ya fara tattara hadisan annabi da sunnoni da atharai ya ce ibn shahabin ne umar dan abdulaziz ne ya umarce shi to warka jabin da suke ce ma zuhuri qala sufyan bin waki wai sufyan dan waki ya ce innahu kana yadul ahadith wai zuhur na kirkiran hadisan ƙarya libani marwan ga 'ya'yan marwan wa kana ma abdulmalik kuma yana zama tare da abdulmalik yal anu aliyan shi abdulmalik dan marwan yana zagin ali yana ji kaji ƙarya duk wannan maganganun wai ina isnadunsu mun gane tazaransu da sufa aƙalla shekara nawa shekara kusan 700 so da shi ya mutu shekara 100 nawa 800 da wani abu shekara ɗari takwas da wani abu da mutuwan shi yana ba labarin abin da ya faru a bayan shi shekara nawa ɗari bakwai da wani abu wanda ƙarya yake baya wajen kuma duk abin nan da yake faɗi ƙarya ne fa za ku zo ku ji a tarihin da aka faɗi na gaskiya yanda yan shiya ke ma abubakar da umar da aisha da hafsa abu huraira da sauran sahabbai kazafi haka suke malamin musulunci kazafi yanzu wanda ya zagi muqatil ya zagi muhammad dan sirin ya zagi sufyan thauri ya zagi zuhuri don ya yabe ka sai ka yadda warawa ashazukuni ashazukuni ya ruwaito bi dariqaini ta hanyoyi guda biyu annahu qatala gulaman lahu wai zuhuru ma ya taba kashe wani dan shi mun gano dan Allah ku ji abin ya fi kama da mai wasan yara da Allah malam eh a ai bai zamani da alaba ustazu kun gano wannan da kyau ku annahu ai az-zuhri qatala gulaman lahu ka kalli da miyaran ustazu Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shi wancan zaza sha zukuni sha zukuni huwa abu ayyub suleiman bin dawud bin bishir bin ziyad Allah madaukin sarki ya sa mu dace jama'a sai mun zo katu na gaba za mu kanta maganar sha zukuni na lokaci ya kure subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum